نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الحديث هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan nau'ikan godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala salati da tsira da abinci su yawaita ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam littafin da ke gabanmu littafi da na minhajul muslim wallafar al-sheikh al'allama al-mufassir abubakar jabir al-jaza'iri rahimahullahu ta'ala har yanzu muna cikin babi da yake magana akan al-ibadat al-babur rabi' fil ibadat wanda a wancan sati cikin taimako na Allah subhanahu wata'ala mun tikake mun tikake akan salatul jama'a wa hukmuha wanda zamu tashi da taimakon Allah subhanahu wata'ala a yau a babi na al'imama babi da yake magana a bisa limanci malam zai tattauna a kai sharaɗi ko kuma sharɗoɗi da ya zama wajibi su cika ga wanda zai zama to limamin mutane na yau da kullum sannan zai tattauna a kan hukuncin limancin ƙaramin yaro da hukuncin limancin mace da kuma hukuncin limancin mutunan da ya fi daraja ya zamanto ya fi wanda ya zamanto ya fi shi daraja ma'ana limancin wanda aka fi shi daraja mutum na ƙasa ko wanda ba mai daraja ba ya zamanto ya limanci wanda suka fi shi daraja shin haka ya halitta a shari'a ko bai halitta ba haka ko malam zai tattauna akan limancin wanda yake da tibama shin zai iya limantar waɗanda suka zamanto sun yi arwalla da abin da ya shahi irin waɗannan ababe al-imama ma da ce awwalan abu na farko shurutul imam sharuɗan da ya zama wajibi su tattara ga wanda zai limanci mutane yushtaratu fil imam sharaɗi ne game da wanda zai zama limamin mutane an ya kuna adilan ya zamanto adali ne saboda kada a zage shi kada a ci mutuncinsa kada a wulaƙanta addinin Allah wasu dai a yayin da ya zama to limami yana da wata matsala daga cikin matsaloli na ɓangaren alaƙansa da Allah ko alaƙan shi da mutane to yana tasiri ƙwarai da gaske akan masu bin su sallah ta wata hanya shine duk a yayin da za a zo ana cin mutuncin wanda ya zama to limamin ka ne kuma yayi laifin to ba za ka ji daɗi ba kai a matsayin ka na mamunsa haka kuma makiya Allah makiya addinin Allah ba za su samu wata baraka ba ko wata kafa da za ce ai limamin su ma kaza da kaza yake yi to shi zaki so a samu adali mutunan kirki wanda ya tsare bangaren tauhidi wanda ya tsare bangaren alakansa da Allah subhanahu wataala baya zina baya caca baya shan giya baya sata baya damfara baya gulma baya annamimanci baya cin dukiyar marayu baya cin dukiyar riba mutum ne wanda ya zamanto mutunan kirki adali a alakansa da mutane kuma mutunan kirki ne babu wani abu na matsala to haka ake so ya zama to limamin mutane shine adlan ya zama to adali ne mai amana abu na biyu faqihan ya zama to kuma masanin fiqhu ne ma'ana masanin hukunce hukuncen sallar da yake bayarwa ne domin idan ya san hukunce-hukuncen sallah idan sallah ta rikice to zai mero ta abu sasetinta amma dai yayin da ya zama to liman bai san kanikanci ba bai san abin da ke cikin hukunce-hukuncen sallah to sallah idan ta yi gabas maimakon ana so ta yi wani bangare to sai ƙara kuma karkata ta wani gurin sai abin ya rikice gaba ki daya sai ma da ce fala tasihu imamatul mar'a bai inganta limancin mace lirrijali ta limanci mazaje wala tasihu imamatul fasiki haka kuma limancin fasiki mazinaci ko dan damfara ko ɓarawo ko dan sane to bai inganta al ma'ruf bil fisqi wanda kai har an san shi ma akan aikata wannan mugun laifin illa an yakuna sultanan sai idan ya zamanto sarkin gari ne ko shugaban ƙasa ne ko kuma shi yake da cewa a wannan yanki wannan ba yanda aka iya sai a bar shi ya zama limamin mutane yukhafu minhu saboda ina jin tsoron fitinarsa saboda haka ya faru a zamanin sahabban manzon Allah an samu irin su Al-Hajjaj bin Yusuf al-Saqafi din da kangaransa da lalacinsa amma an samu irin su Abdullah bin Umar sun bi shi sallah ba dan yadda da abin da yake akai ba a sai dan a zauna lafiya wala imamatul ummi haka nan kuma limancin irin shine jahili kenan wanda bai san komai ba an dangana shi zuwa ga al um diba da bai iya rubutu ba bai iya karatu ba ko shi ba annabi bane kaga mi irin mutanen da idan ka bude musu alqur'ani kace ya nuna maka wawun bai santa ba in ka bude masa alqur'ani kace ya gwada maka alifun ba zai iya dora hannunsa akai ba ka bude masa alqur'ani kace ya iya karanta maka harafi ko lafazi guda ba zai iya karantawa ba to balle hadisan manzon Allah ko kuma idan an karanta masa hadisin manzo Allah sai ce sadaqallahu alazim to kaga irin wannan bai halitta ya limanci mutane shi da sai mali ya ƙara masa wani kamban daban yace aljahil kenan wanda ya zama to jahili kenan illa limithlihi sai dai ya limanci irin irinsa da aka zo za a ba da sallah sai aka ga dukkan su jahile ne sai a diba mai dan dama dama sai a ce to kai ka zama limaminsu wannan ya halitta a matsayin kasancewar darura ba yanda aka iya sai shi ne limami sai ma da yake cewa li qaulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda fadar manzon rahama tsira da amincin Allah su dada yawaituwa a gare shi la tu la ta umman namra'atun kada mace ta limanci mazaje wala fajirun mu'minan haka kuma mutunan banza kada ya limanci mutanen kirki illa an ya harahu bi sultanin sai dai idan ya rinjaye su ta bangaren shugabanci ko jagoranci au ya khafa sautahu ko kana jin tsoron bulalarsa idan baka bi shi sallah ba zai iya cutar da kai kuma shine shugaba au saifahu ko kuma takobinsa to a irin wannan bisa darura ana iya bin sa amma wannan hadisi ne da'ifi wannan da yazo a wannan sigar din da yake mala yana cewa ghaira anna al-jumhur ala al-amli bi muqtadahu sai dai yawa yawan malamai suna aiki da abinda wannan hadisi yake hukuntawa amma dai hadisin bai kai labari ba wama warada min imamati al-mar'a da abinda yazo daga limancin mace fa huwa muqayyadun bi ahli baitiha to an iyakance shi an masa da baibayi ne talimanci mata ‘yan uwanta na gidanta min nisa inda daga mataye wa auladi da ƙananan yara mata. Kama annama warada min imamatil fasik, kamar yadda kuma abin da ya zo daga annabu salama na daga limancin fasiki muƙayyadun an ƙayyade shi an mai da baibayi bil ahwalin littirariya a bisa halallaki na darura. Shi sa idan mashayin giya ko mazinaci ko wanda yake aikata aikin mutanen annabi lotu ko mai cin riba sai ka gan shi iya sallah sai ka bi bayansa ka yi sallah sai bayan ka ƙare sallah ko a cikin sallah kai baka ma shiga sallah ba kaga shine yake bada sallah amma ba shi bane da limami ne yau da kullun in ka bi sallah sallar ka tayi sallan ka tayi sai dai abinda aka hana amma yadda shi limami ratibi na jama'a to kaga akwai cutar cutar cutar da musulunci a cewa za a sa limamin mutane sai mashayan gina giya ba kyauta ba wa za a sa limamin mutane na masallaci sai mazinaci ba a kyauta ba wa za a sa limamin mutane barawo dan damfara maci amana magulmaci annamimi to ba a kyauta ba ya zama limami ratibi kullum kullum wannan bai halitta sai ma yake cewa abu na biyu al'aula bil imama wanda ya fi dacewa ya zamanto limamin mutane aulal jama'a mafi dacewar mutane bil imama ya zama limamin mutane aqra'uhum likitabillahi ta'ala wanda yafi su iya karatun alqur'ani da sanin fiqhunsa domin in uwa manzon Allah ne yake fada idan an ce alqari'u a zamanin manzon Allah to kada kai tsammani irin qurra'u ne na wannan zamani Abdullahi bin Mas'ud da irin su Abdullahi bin Abbas da irin su Abdullahi bin Amr bin al-As da sauran manya-manyan sahabbai har su Sayyidina Umar da su Uthman da su Abubakar radiyallahu anhum ajma'in zaka ji sun ce a zamanin manzon Allah yanda suke dokan karatun Al-Qur'ani wani aya biyu yake doka wani aya biyar biyar yake doka wanda yake da kokari ne zai doki aya goma in yaje ya haddace ta ya dawo a bashi tafsirin ta ya san ma'anoninta da saubin saukanta da dukkan ilmomin da suke da alaka da wannan ayar sai ya ƙara gaba wannan haka suka hada ce alkur'ani kuma bayan wannan su yi aiki da abin suka karanta shi sa tsangayar manzon Allah ta fitar da uwayen profesoshi na ilimi a nan ne aka fitar da manya-manyan malamai wanda ba a taɓa yin su a duniya ba saboda me sun gama da sanin alkur'anin da kuma sanin ma'anoninsa kuma da aiki to mu a yanzu kan ce wannan alqari'u ne qari'i ne sai ga wannan ya haddace alkur'ani ba shakka akai ko ina zai iya shiga ko iya bacci ka daddaba shi duk inda kai so alkur'ani zai karanta maka ko karkarwa ba zai ba amma idan ka ce ya fassara maka wata sura daga cikin surori na alkur'ani ba zai iya ba idan ka ce ya fitan maka da hukunce-hukunce na arwalla a cikin alkur'ani ya kuma biyo da sunar manzan Allah suke ƙarfafa wannan bayanin ba zai iya ba bayani akan ɓangaren sallah farlanta ya hudo su a cikin alkur'ani ya koma sunnonin manzan Allah ya hudo ababen da suke ƙarfafa wannan ababen ba zai iya ba to kaga wannan ya saba da ƙurra'u na zamanin manzan Allah to wannan ya ummul qauma aqra'uhum likitabillah wanda zai limanci mutane wanda yafi su kwarewa akan karatun alqur'ani ana nufin qurra'u na zamanin manzon Allah amma menene amfanin ka haddace alqur'ani babi na qabli da ba'adi baka san shi ba ka haddace alqur'ani babi na wankan janaba baka sani ba ka haddace alqur'ani babi na farlan wanka baka san su ba da haka kenan wannan ana nufin cewa wanda zai limanci mutane ya zamanto aqra'uhum likitabillahi ta'ala wanda yafi su kwarewa akan karatun alqur'ani idan suka tattaru kowa ya kware akan sanin alqur'ani da abinda alqur'ani ya kunsa na fassararsa to shikenan thumma afqahuhum fi dinillahi sai a ce to dukkan ku karatunku kun hada ce alkur'ani ko izo 20-20 sai a ce ta kuma wahi kwarewa a fiƙihu wahi nan ƙaya a ciki afqahuhum fi dinillahi waye fi su fahimta a cikin addinin Allah idan suka zama daya thumma thumma al-aktharu taqwa sai a kuma waye fi tsoron Allah kuma idan suka zama daya a ce kai kowanne mai kiyaye doka ta Allah ne sai a je mataki na gaba thummal akbaru sinan sai a diba wa yafi shekaru ka san a cikin shekaru akwai wata hikima babba duk a yayin da kace wanda yafi ka shekaru to in dai aka ce mutum iya da karatun addini kuma ga shekaru to ya sha bamban da wanda ya zamanto bai samu ainihin tajriba ta rayuwa a cikin rayuwa ba li qawlihi sallallahu alaihi wa sallam saboda fadan manzon rahama tsira da amincin Allah su karta bata a gare shi ya fada ya ummul qauma wanda zai limanci mutane aqra'uhum li kitabillahi wanda yafi su kwarewa akan karatun alqur'ani wannan manzo Allah yake fada kenan fa in kanu fil qira'ati sawa'an idan suka yi daidai da daidai bangaren karatun alqur'ani to fa'alamuhum bis sunnah sai adiba wane ne yafi kwarewa akan sanin sunnar manzon Allah fa in kanu fi sunnati sawa'an idan sun zama daya bangaren fahimtar sunnar manzon Allah fa aqdamuhum hijratan sai a diba a ga waye rigaye wani hijira in irin zamanin manzon Allah ne waye ya fara barin barin garin Makka ya je garin Madina fa in kanu fil hijrati sawa'an idan kuma aka yi arashi rana ɗaya suka tafi garin Madina sun tattara kuma waɗannan ababen tare duka gabaki ɗaya to sai a je a ƙetara zuwa ga gaba ta gaba fa akbaruhum sinan sai a diba waye fi shekaru to anan ne kuma za a kayar wannan shine kambe ko abin da ake nibawa a yayin da za a zaɓi limami mala ya ce malam ya kunin rajulu matuƙar wannan mutunan bai kasance ba sultanan sarkin gari ne ko shugaban ƙasa ne au sahibal manzili ko kuma shine mai gida idan ka kai wa mutum ziyara gidansa to shi ya fi cancanta ko da kai malamin ƙur'ani ne malaminsa ne to kai ka fi cancanta kai mai gida ka limanci wannan bawan Allah sai dai Allahu bai ce aka rauka Allahu bismillah to a lokacin kake da hurumin ka shiga gaba amma kawai dan ka fi mutane hadda alqur'ani ka zo gidan mutane ka zo kewayensa ka zo kofar gidansa za a yi sallah dan ka fi shi karatu ka shiga gaba to ka rasa fiqihu a cikin addini sai ka tsaya a baya idan an ce aka rauka Allahu bismillah sai ka shiga gaba sai ka ce ai haƙƙin ka ne a ni na baka dama to shikenan to haka ma kuma duk a yayin da sarkin gari yake nan to duk wani limami ba yake ja saboda shi sarkin gari shi yafi dacewa da limantar ainihin talakawansa sai idan ya ja baya sai ya ainihin tura wanda yake so a cikin jama'a su limanci mutane wannan ita ce ɗaya daga cikin shugabannin ƙasar afirka ya ɗoka shi ne ainihin ƙazzafi na ƙasar libya shi ne babban limami na ƙasa sallar idi shi yake ba da sallah to haka ake so ya zama shugabanni suna da alaka kai tsaye da addinin Allah shugabanni kai tsaye suna da alaka da hadda alqur'ani shugabanni suna da alaka kai tsaye da sanin fiqhu na addini shugabanni suna da alaka kai tsaye da irin khalifanci na manzon Allah to wannan zai sa kaga ƙasa ta yi albarka alkhairi ya sauka a cikin ta kuma za su dora doka ta addinin Allah muna fatan Allah ya mayar da ƙasar mu ta zama irin haka sai malam yake cewa malam yakunir rajulu sultanan aw sahibal manzili fayakunu aula min ghairihi to a irin wannan sarkin gari ko shugaban kasa ko kuma gidan mutum kaje to shine mafi dacewa akan wannan sabil imama akan limanci li qaulihi sallallahu alaihi wasallam saboda fadar manzon rahama tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi la ya ummanna rajulu ar-rajula fi ahlihi kada mutun ya limanci wani mutun a cikin iyalansa ba na a inda karagarsa take wala sultanihi ko a masarautarsa illa bi iznihi sai da izininsa idan kaga wannan hadisi hadisi ne sahihi iya cikin sahihu muslim kaga wannan duka shine abin da ya kamata a ce al'umma ta zamanto akai abu na uku imamatu sabiyyi mala ce limancin karamin yaro tasihu imamatu sabiyyi limancin karamin yaro ya inganta fil nafilati a sallar nafila ijmalan dunal farida amma banda sallar farilla amma wannan sabani ne ai idil muftaridu domin shi mai sallar farilla la yusalli wara al mutanaffil ba zai yi sallah ba a bayan mai yin nafila ai ya tabbata mu'adh bin jabal yakan yi sallar farilla tare da manzon Allah ya je shi ne limamin unguwarsu ya limance su kuma nafila yake yi sai mala yake cewa nan ba ma tare da mala akan wannan fahimta mala ce da kaulihi sallallahu alaihi wa sallama saboda fadar manzon rahama tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi shi ne yake cewa anan falata sai wa imamatuhu fil fardi limancin karamin yaro baya inganta a sallar farilla liqaulihi sallallahu alaihi wasallam saboda fadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama la takhtalifu ala imamikum kada ku saba wa limaminku wa min al-ikhtilafi iya daga cikin saba wa liman ay yusalli muftaridun wara'a mutanaffil shine mai sallar farilla yayi salla a bayan mai nafila wa khalafa al-jumhura yace amma an samu imamu shafi'i ya saba wa yawa-yawan malamai fi hadhihi al-mas'ala a wannan mas'ala al-imamu shafi'i shine imamu shafi'i rahimahullah fa qala ya fada bi jawazi akan halaccin imamatu sabiyyi limancin karamin yaro fil furudi asalla farilla mustashhidan yana kawo hujja bi riwayati amr bin salama da riwayar wannan sahabi amr bin salama wallati jaa fiha wanda yazo a cikin ta wannan riwayar annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama lalle manzon rahama tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi qala liqaumihi ya gaya wa mutanen amru bin salama ya ummaku ya ummukum aqra'ukum wanda zai limance ku wanda yafi ku iya karatun alqur'ani kala sai ce fa kuntu a ummuhum na kasance ni nake limantar su wa ana ibn sab'i sinina ina dan shekara bakwai ghaira anna al-jumhur sai dai yawa yawan malamai da'afu riwaya sun raunana wannan riwaya wa qalu suka ce ala fardi sihatiha amma qaddara ta inganta to fa innahu min al-muhtamali to zai iya yiwa an yakuna nabiyyu cewa manzon an yakuna nabiyyu ya kasance annabi rahmatu sallama lam yattali ala imamati amrin lahum manzo Allah bai hango limancin da wannan yaro yake musu ba idh kanu fi sahara'a domin suna can sahara ba'idina anil madina sun yi nisa da garin madina kaga wannan ai rin raddi anan ba wani abu ne ba sai ma an shiga an mutaye domin shi malam ba malike ne kuma sai ya taimaka wa malikawa ada yace gashi ya san hadisin shi zaka kakai wa maki ga hadisi ya inganta kaga wani malami bai aiki da hadisin tawili kenan kamar hukuncin wanda ya ci ko ya sha ne da mantuwa a yinin ramadana hadisi ya inganta daga gun manzon Allah babu ƙura a tare da shi Allah ya ciyar da shi ya shayar da shi ko babu wata ramuwa amma mazhabin Imam Malik suka ce sai ya raba wannan azumi to wa za a bi manzon Allah za a bi kullun yu'khadhu min qawlihi wa yutrak kowa ana ɗaukan maganarsa kuma a barta in banda ma'abucin wannan kabari haka Imam Malik ya faɗa kuma mun yi riko da wannan maganar tasa kuma magana da ya faɗa cewa gashi Amr bin Salama yana limantar mutanansa amma su suna can ƙauye kai iya manzo Allah bai sani ba domin ce yayi an yakuna nabiyyu lam yattali yake cewa fa innahu minal muhtamali zai iya yiwa to idan manzon Allah bai sani ba ai Allah iya sani shi sa ka'ida ce usuliyya duk abin da ka gani ya faru a zamanin manzon Allah na hukunci kaga Allah bai saukar da aya a kai ba ko manzan Allah bai yi magana a kai ba to wannan iyadu ne akan tabbatoro na hukunci saboda in manzan Allah bai hango ba to ai Allah yana sane to wannan ka'ida ce da malamai suka ajiye akan wannan gaba dan haka limancin karamin yaro dan shekara bakwai ko takwas a sallar farilla ba matsala bane a shari'ar musulunci da haka idan ya limanci mutane ba a saba ma Allah ba asali ma ga hadisi ya inganta abu na hudu imamatul mar'a limancin mace malice tasihu imamatul mar'a limancin mace yana hal inganta ne lin nisa'i amma ga mata ƴan uwanta wata kifu za ta tsaya ne wasatahunna a tsakiyansu id adina ar-rasul sallallahu alaihi wa sallama domin manzo Allah ya bada izini li ummi waraqa ga wannan baiwar Allah mai suna ummi waraqa binti naufal ‘yar naufal fiti hazi mu'azzinin laha a kan ta rikibe mata kiran sallah fi baiti ha a gidanta litusalli bi ahli baiti ha saboda ta limanci iyalan gidanta to ya halitta mace tana iya limantar mata ‘yan uwanta ‘yan gidanta ba su yi masallaci ba su ringa zuwa sallar jami'i ba a cikin gida wannan ya halitta abu na biyar imamatul a'ama limancin makaho to tasimu imamatul a'ma limancin makaho ya inganta liman ya zama makaho ne ya halitta kai duk wani mai na ƙasa in dai ya san hukuncin sallah idan kuka bi shi sallan ku ta yi ko a mazhabin malikiya sun ce ba za a ɗoki limami ba ya zama limami ratibi idan iya da naƙasu kamar makauta ko gurguntaka ko kuturta ko makautaka ko abin da ya kama da wannan saboda ana so a samu liman ya zama to iya da cika amma ba su kore ba cewa dan ka bi su sallah sallan gaba ta yi ba kawai wannan babi ne na kamala in an samu haka ake so a samu liman mai cika in ba a samu wannan ba matukar wannan mai nakasun ya fi iya sallah to sai a gabatar da shi yace id qad istakhlafa an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama domin manzon Allah ya khalifantar da ibna ummi maktum shine ibna ummi maktum alal madina ya zama a garin madina marrace ne har so biyu ya zama limamin mutanen garin Madina manzo Allah da ya huta bulaguro fa kana yusalli bihim ya kasance shine limamin su wa huwa rajulun a'ama ko makaho ne a abun mamaki shi sa duk in ba a yi karatun addini ba to za a sha wahala wasu wani ya ga dama in ya shigo shi kai makaho ya zai yi makaho a gurgu ne kai wa zai bi gurgu kwanan can wani bawan Allah shi ma sai ya zo sallah sai limamin wani uzuri ya gito masa sallah magarba ce to shikenan sai ladani ya shiga gaba zai ba da sallah sai ya huta sai huta iya fada sai ya je wani masallacin da ya je wani masallacin da ya huto yake fada na cewa wancan masallacin kawai ilimin bai da ladan sai ya shiga masallacin shi sa na hasa sallah a shi gane yake kawai ladani kasurgumin jahili ne bai cancanci bai yi limanci ba in ba san ba addini kuma inda za a je kuma shi a iya fahimta sani haka ne haka ne to kaga wannan duka jahilci ke sa dan adam ya kai wannan matakin mala sai yake cewa abu na gaba imamatul mafduli limancin wanda aka fi shi daraja mutum ne akwai shugabanni na ƙasa sarakai na gari ko ma a kadara bawa ne ga mai gidansa to limancinsa ya inganta sabanin wasu na ganin cewa bai kamata ba a ya inganta shi ma nace tashihu imamatul mafdul limancin wanda aka fi shi daraja yana ingantuwa ma'a wujudi man huwa afdalu minhu tare da samun wanda ya fi shi daraja idza kaddara a ce wannan shine shugaban malamai na ƙasa da ƙasa sai ya shigo masallaci wannan kuma wani almajiri ne madajin ƙasa to ya inganta ya limanci mutane a shari'ar musulunci shi ne man huwa afdalu minhu tare da samun wanda ya fi shi daraja ko ya fi shi ilimi ko ya fi shi karatun alkur'ani idh salla rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama domin manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara yawaituwa a gare shi yayi salla wara'a abi bakrin a bayan sayyidina abakar wa wara'a abdurrahman bin auf wani lokaci kuma yayi salla a bayan abdurrahman bin auf وهو صلى الله عليه وسلم افضل منهما باب شكا ko manzo Allah ya fi su daraja ai ba sai an faɗa ba malice kai wa min sa'iril khalqi da sauran halittun ma gabaki daya amma manzo Allah ya tsaya a matsayin sa na mamu da haka kenan ana iya gabatar da wanda bai kai wani daraja ba ya limanci wanda ya fi shi daraja abu na bakwai imamatul mutayammim limancin mai taimama kai taimama kana iya limantar wanda shike da arwalla tasihu imamatul mutayammim bil mutawaddi limancin wanda yace mama ya inganta ya limanci masu arwalla idh salla amr bin al-as domin amr bin al-as ya limanci ko kuma yayi salla bi sariyacin da wata runduna ta yaki wa huwa mutayammimun alhali ce mama yayi wa man ma'ahu mutawaddi'una amma wanda suke tare da shi dukkan su arwalla gare su sun sani a gaban su ya bugi ƙasa ya shafi huska ya shafi hannayensa ya shiga limance su ba wanda ya musunta masa wa balaga zalika rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama falam yunkirhu kuma labari ya zo manzon Allah cewa ga abinda Amr bin al-As ya aikata yayi ce ba ma ya limanci mutane su kuma da arwallansu manzo Allah bai musunta hakan ba abu na bakwai imamatul musafir limancin matafiyi matafiyi zai iya zama limamin mazauna gida tasawwu imamatul musafir limancin matafiyi yana inganta ghaira annahu alal muqimi sai dai abinda ke mazaunin gida idza salla wara al musafiri idan yayi salla a bayan matafiyi to an yutimma salatahu zai cika sallar sa ne ba'da al imam bayan liman ya kare sallah ina idan sallar azhar ce idan ya raka'a biyu ku he ku ciko ta hudun ku idan la'asar ce haka za a yi magariba dama kuma ba a rage ta sallar isha'i in ya raka'a biyu sai ku ciko ta hudun ku kuka ta uku kuka ta hudu sallar asubahi da ba ko ba a rage ta sai mala yake cewa wara al-musafiri an yutimma salatahu ba'da al-imam sai ya cika sallarsa bayan liman yayi sallama id salla rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama bi ahli makka domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya limanci mutanen makka wa huwa musafirun alhali yana cikin bulaguro wa qala lahum a yayin da manzon Allah ya kare sallarsa ba na yayi kasarunsa sai ce ya ahla makka ya ku mutan garin makka atimmu salatakum ku cika sallanku fa inna qaumun safar ai mu matafiya ne kasaru muka yi ku cika sallanku sai suka tashi ka ciko ainihin harkokin su guda mala sai ke cewa wa in salla musafirun amma da matafiyi zai yi sallah wara'a muqimin a bayan wanda yake mazaunin gida mai cika sallah to a tamma ma'ahu wajibinsa ne ya cika wannan sallah tare da mazaunin gida idh su'ila ibn abbas domin abdullahi dan abbas ya tambaya an litimami wara al muqim akan cika sallah a bayan wanda yake mazaunin gida fa qala ce yace sunnatu abil qasim idan ka bi mazaunin gida a matsayinka na matafiyi to wajibinka ne ka cika wannan sallar to wannan sunnar baban alkasim kenan shine abin da ɗaya daga cikin uwa tambaya a wancan satin kenan kenan wanda ya bi wani wanda ya cika sallah shi kuma sai ya tsaya yi sallama muka ce ya sa amma sunna to ga karatun ya zo kan ya zo daidai kan gaba kenan abu na tara wuquful ma'mumi ma'al imam ma da ce yaya mamu yake tsayawa tare da liman idan ammar rajula akharu duk a yayin da mutum zai limanci wani waqafa an jambihi al-ayman to zaka tsaya a daidai daman daman sa ne wannan yana faruwa za ga mutane da yawa wani idan ka zo kana sallah kai kadai idan ya so ya wani ga babban mutum ne amma ya zo ta hagun ɗinka me yasa saboda rashin karatu to idan ka zarro mutum iya sallah shi kadai zaka tsaya a daman sa ne wakazal mar'a hakanan ma mace idza ammat ukhra idan za ta limanci wata mace daban waqafat an jambiha ita ma sai ta tsaya a damanta wa man amma thnaini wanda zai limanci mutum biyu kuma fa akthara ko sama da mutum biyu waqafu wara'ahu sai su tsaya a bayansa wa inijtama'a rijalun wa nisa'un idan kuma maza da mata suka haɗu a baya a matsayinsu na mamu waƙafar rijalu khalfal imam mazajen sai su tsaya gab da liman a bayansa kenan wa waqifan nisa'u wara'ahum sai a tsayar da matan a bayan maza wa in kana rajulun idan mutum ɗaya ne kuma wamra'atun da mace guda ko da matarka ce kuka zo za ku bi wani bawan Allah a kaddara ɗanku ne to waqafar rajulu kai miji zaka tsaya waqafa ar-rajul wannan namijin zai tsaya da daura daura da liman walau sabiyan ga malaje kai koda karamin yaro ne mumayyizan wanda ya zamanto mai hankali zai iya bambata hannunsa na dama da na hagu ila jambil imam a daura da daman liman wa waqafatil mar'a wannan mace kuma sai ta tsaya khalfahuma a bayansu wa zalika liqaulihi sallallahu alaihi wa sallam wannan kuma saboda faɗan maza sallama khairu sufufir rijali awwaluha mafi alkhairin sawun maza shi ne sawun farko daga liman sai su wa sharruha akhiruha mafi sharrin sawun maza ya zama to suna bayan mata suna gaban su ai ba za a yi sallan kirki ba kenan wa khairu sufufi nisa'i mafi alkhairin sawun mata akhiruha suna can baya wa sharruha mafi sharrin sawun mata awwaluha asa su a farko to shi yasa kun ga ashe a bangaren sallah mata a can baya ake tsayar da sauransu malici wa li fi'lihi sallallahu alaihi wa sallama saboda aikin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama faqad waqafa marratan fi ghazwatin haqiqa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tsaya wani shudi fi ghazwatin a wani yaki yusalli yana salla faja'a jabirun sai jabir bin abdullahi yazo fa waqa'a in yasari sai tsaya a hagun in manzon Allah to fa adarahu sai manzon Allah ya kama kansa ya kama shi hatta aqamahu an yaminihi sai ya jayo shi ya dawo da shi damansa thumma jaa jabbar bin sakhr sai wannan bawon Allah mai suna jabbar bin sakhr shi ma sai yazo fa qama an yasarihi sai suka sa manzo Allah tsakiya ma'ana tsaya a hagun kin manzon Allah fa akhadhahuma sai manzo Allah ya kama su su biqin biyadaihi da hannayensa jami'an gabaki daya sai ya tura su fa aqamahuma khalfahu sai ya tsaye da su a bayansa kuka haka kenan shine sunna za a mayar da mutum biyu a baya mutum ɗaya kuma a dama sai ma da ce wani kauli anas radiyallahu anhu saboda kuma fadar anas Allah ya dada masa yarda annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama salla bihi wa bi ummihi manzon Allah yayi musu sallah shi da mahaifiyarsa ya ce fa'akamani an yaminihi sai manzan Allah ya tsayar da ni a damansa wa akamal mar'a matan nan uwar anas sai manzan Allah ya ce to ta tsaya halfana a can ya tsayar da ita a bayan mu bana a can baya duka mala iyaka maka dalilai ne duk abin da ya faɗa sai ka maka dalili wa qawlihi aida da faɗin sa dadi yake cewa sufiftu ana wal yatimu an tseda mu a matsayin masu yin sauni da wani maraya wara'a rasulillah a bayan manzon Allah sallama wal ajuzu min wara'ina wata dattijuwa tsohuwa kuma a can bayan mu abu na goma saturul imam liman idan zai yi sallah to wajibin sa ne ya sa wani abu a gaban sa shine sutura to kuma wannan saturul imam suturan liman to suturatun suturatul imam sutura ta imam suturatul liman khalfahu to sutura ce ga wanda ke bayan liman idza sallal imamu duk a yayin da liman yake limantar mutane ila suturatin zuwa ga sutura da yasa to lam yahtajil ma'mumu ila suturatin ukhra su ma mun ba sa buƙatuwa zuwa ga wata suturan daban iz kanat turkazul harba domin ana kafawa manzon Allah kibiya shi ne linnabi sallama ga manzo sallama fa yusalli ilaiha yana salla yana fuskantar ta wala ya'muru ahadan min khalfihi baya umarta wani a bayansa ila suturatin zuwa ga ainihin mana wala wala ya'muru ahadan baya umarta wani min khalfihi daga bayansa bi wadi suturatin ukhra akan ya ajje wata suturan daban shi yasa duk a yayin da kake sallah sai kaga wani mutum kai kana bin liman to ko da a ce sahun farko ne wani kaga ya ratso ya keta ku ya yi haka ya ƙara biyawa ba abin da zai samu sallan kawai abin da za a hana shi shine ya shiga gaban liman shi ma idan ya shiga gaban liman akwai sutura tsakanin liman to shi ma wannan baya cutar da liman kuma muka ce kamar yadda bin baz rahimahullahu ta'ala ya faɗa cewa iya yanda ake so tsakankaninka da sutura shine ya zamanto gwargwadon in kai sujada a samu mamar rishatun wannan hadithi ne mana daidai inda wata akuya ko tunkiya za ta wuce to suka ce kuma daga daidai ƙawahunka inda wani zai iya wucewa gaban ka ya bata ma sallah kamar mace da kare bakin kare da bangaren ainihin jaki daidai gwargwadon kamu uku mana ka lissafa daga daidai ƙawanka ka yi haka ka ƙara wannan ka ƙara wannan to shi ne in mutum ya wuce daidai wannan abin tazarar wannan to ya cire maka sallah amma in ya wuce sama da wannan to bai taɓa sallan ka ba dan so diwa zaka ga mutum kana sallah a can tsakanin ko wajen metar goma kaga mutum iya kokarin sa hannu wannan bai bai zai cutar da kai ba matakar an samu zira'i uku to wannan baya ainihin shiga cikin hurumin sallan ka to shine malam anan yake cewa فيصلي إليها ولا يأمر أحدا من خلفه بوضع سترة أخرى أبن شاء وجوب متابعة الإمام واجبين بيبيا لمن دقا يعند لمن يأب كذاك بيشي يجب على المأموم واجبين غمام أن يتابع إمامه يرنغ بيبيا لإمام سا wa yahrumu alaihi an yasbiqahu haramun ne mamu ya rigayi liman ayyukan sallah wa yukrahu lahu makruhi ne ga shi mamu an yusawiyahu ya ringa dauranta yana daidai da daidai da liman fa in sabaqahu fi takbiratul ihram idan mamu ya rigayi liman yin kabbarar harama wajaba alaihi an yu'idaha wajibin sa ne ya sake kabbarar harama mutum da irin irin an zo an tada ikama liman kafin ya ce Allahu akbar sai ka ce Allahu akbar to he liman ya ce kuma Allahu akbar to wajibinka ne ka saki wannan kabbar idan baka yi ba a ƙare sallah sai wani malami ko wani bawan Allah a kusan ka sai ce baka wani ka rigaye liman yin kabbar harama dan haka baka da sallah kuma ku haka ne sai ka sake sallah wannan shine hukunci tabbatacce shi ne malam anan yake cewa idan fa'in sabakahu fi takbiratul ihram idan mamu ya rigayi liman kabbar harama Allahu akbar to wajaba alaihi an yu'idaha to wajibi ne a kusa sai ka ce Allahu akbar ka sake maida ta wa illa idan baka mayar da ita ba har aka kare sallah batala salatu sallan ka lalace wa kaza tabtulu salatuhu haka nan kuma sallar mamu tana lalacewa in sallama qablahu idan ka rigayi liman yin sallama an zo zaman tahiya ana ta kiranka a waya ka matsu kana so ka je wani guri ka sallame wa kanka sallanka ta lalace ka rasa ta gabaki ɗaya ma gabaki ɗaya ko kuma amantuwa ba ko amantuwa ka riga yi liman sallama ka bata sallanka shi da in sallama qablahu wa in sabaqahu fi ruku'i idan ka riga yi liman yin ruku'i aw sujudi ka ko ka riga yi liman yin sujudi aw fi raf'i minhu ma ko dagowa daga ruku'i ko dagowa daga sujada to wajaba alaihi an yarji al yarka to wajibinka ne ka koma kayi ruku'in ka koma kayi sujuda ba'da imamihi bayan imaminka yayi mutun ne sai ruku'i liman bai ruku'i sai ka koma sai ka bari sai liman yayi ruku'i sai kai ruku'i kaka ce a bari in bari ya tardo ni haka kai sujuda ka riga yi liman sai kaga a liman bai sujuda ba wajibinka ne ka je ka koma amma sallan ka ba ta lalacewa irin wannan saboda wannan cikin sallah ne kuma liman zai dauke baka wannan rikicin sai malam yake cewa wajaba alayhi an yarji al yarka'a wa in sabaqahu fi ruku'i aw as-sujudi aw fi ar-raf'i minhuma idan mamu yargayi liman yar ruku'i ko sujada ko dagowa daga daga daga sujadar ko daga dagowa daga ainihin ruku'in wajaba alayhi wajibi ne a gare shi an yarji'a ya koma liyarka'a domin yayi ruku'i aw yasjuda ko yayi sujuda ba'da imamihi bayan imaminsa wa zalika liqaulihi sallallahu alaihi wa sallama dalili akan haka fadan manzo sallama inna ma ju'ila al-imamu li yu'tamma bih an sanya liman ne dan ayi koyi da shi fala takhtalifu alaihi kada ku saba wa liman fa idza kabbara fakabbiru idan liman yace Allahu akbar ku sai ku ce Allahu akbar kuma wa idza raka'a idan liman yayi ruku'i farka'u sai ku ruku'i a bayansa wa idza qala sami Allahu liman hamida idan liman yace sami Allahu liman hamida faqulu sai ku fada bayansa Allahumma rabbana wa lakal hamd wa idza sajada idan liman yayi sujada to fasjudu sai ku bi shi ku yi sujada wa idza salla qa'idan idan liman yayi salla a zaune to fasallu qu'udan ajma'una kuma za ku zauna ba za ku tashi tsaye ba gabaki ɗayan ku wa qawlihi da faɗarsa sallama amma yakhsha ahadukum shin ɗayanku baya jin tsoro idza rafa'a ra'sahu idan ya dago kansa qabla al-imami gabanin liman ya dago an yuhawwila Allah ra'sahu ra'sa himarin Allah ya rikida kansa ya juyar da kansa ya shafe halittarsa ya mayar da shi kan jaki mutum baya tsoro a mai haka inji manzon Allah a tarihin duniya akwai wanda aka taɓa ma haka shi musunta ba musunta bace ba kai tsaye kawai da yace to wa za a yi a haka aka ce yayi kuma kawai yana dawowa Allah mai da kankan jiki shi yasa duk abin da aka ce ka ji tsoron abin kaka gwada sai Allah ya jarce ka kaga dai aka yi kan jiki ba zan ta mutuwa daga gida kuma shine an yuhawwila Allahu ra'sahu ra'sa himari shine Allah ya juyar da kan mutun kan kan mutun ya zamanto kan jaki aw yuhawwila Allahu suratahu surata himarin ko kuma Allah ma ya rikidar da suran gangan jikin duka ya koma jakin abu na sha biyu istikhlaful imamil ma'amuma li udhrin malice khalifantar ko mai limami ya mayar da mamu ya zama shine limami saboda wani uzuri wannan shi ma ya tabbata a sunan manzon Allah idza tadhakkara al-imamu ayayin da liman ya tuna athna salatihi ayayin sallarsa annahu muhdithun cewa yayi kari ko bai yi arwalla ba ko kuma a'a ashe arwalla ya fara yi tukun ya shiga bake waya a ashe yayi iska a ashe bai yi arwalla ba aw tara alahu alhadathu ko kuma iya cikin sallah sai wani abu ya bujuro masa na fitar iska ko wani bazi ya zo masa ko wadi ya zo masa ko wani abu da yake warware arwalla ya zo masa aura afa ko kuma haɓo ya zo masa jiri a hanci auna bahu shay'un ko ko wani abu ya bujuro masa ya maye masa lam yastati lam yastati al-istimrar ma'ahu fi salati ba zai iya ci gaba da sallah ba ciwon ciki ko kuma bayan gida mai tsanani yana matso shi ko rashin lafiya ko alamu ya ji numfashinsa iya hawa iya sauka da irin ababe da yawa da suke bujiro mutum kada ka ce sai ka kare sallah sai ka jayo wani bawan Allah sai ka mayar da shi ba a ce dole dole ba sai ka mutu a gurin ba dan wani sai ce imani tsayawa zan yi in kana da asma sai ka je ka nemi maganin ka ka shaka shi sa wa ma ja'ala alaikum fi din min haraj addinin musulunci sauki gare shi jama'a dan wani sai ce bari in kuntatan in cutar da kaina musulunci sai ka mayar da wani ya zama limami sai ka je ka biya bukatanka to me amfaninsa liman ya yi zawo a gaban limanci me amfaninsa kaga sai ka je ka hutar da kanka to shi ne a nan gurin a irin wannan shari'a ta baka dama ka jayo wani bawan Allah kuma kana da dama ka jiyo ka kalli wanda kaga cewa lalle ya san hukuncin sallah ba kamar yadda ake cewa ba a jiyowa ba kawai ka lalubo ai baka san ba wanda zaka laluban kuma sai ka jiyo ka ga wanda kasancewa wannan bawan Allah mutum ne a iya sanin ka ya san hukunce hukuncin sa sai ka mayar da shi in ma iya can wani ba ma mutane sallah sai ya kitaro yazo ba laifi bane ba to shine anan malam sai ke cewa a irin wannan lahu an yastakhlifa mimman wara'ahu to yana da dama ya sanya wanda zai maye shi ga wanda suke bayan sa minal ma'amumina daga cikin mamu man yutimmu bihim wanda zai cike musu salatahum sallansu wa yansarifa shi kuma sai ya tafiyansa faqad istakhlafa umar radiyallahu an haqiqa umar radiyallahu anhu ya mai abdurrahman bin auf abdurrahman bin auf inda ma tu'ina wa huwa fi sala a yayin da aka caccaka masa wuka a cikin sallah ba ihu yayi bai wuta da gudu kadi ba ga jaharanta irin ta sayyidina umar jiyowa yace abdurrahman bin auf a ida sa masa sallah yaje share guda ya kwanta ha mala wannan sahabbai akwai imani mala kaga wani ba in yasa ƙara jama'a kuma duka gudun watsa za ku amma saboda ya san wani abu ne daga Allah kuma imani da Allah ya zauna a zuciya yasa Abdurrahman bin Auf ya ci gaba da sallah inda ma tu'ina a yayin da aka caccaka masa wuka wa huwa fi salati iya cikin sallah wastakhlafa Ali radiyallahu anhu min ru'afin asabahu sannan kuma Aliyu radiyallahu anhu shi ma ya taɓa mayar da wani bawan Allah ya zamanto mutane su ya zamanto musu limami a yayin da ya gamu da haƙo zubar jini a hancinsa sai sa wani ya zamanto limamin mutane kenan wannan mayar da wani a cikin sallah abu ne wanda aka samu a sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu na sha uku takhfiful imami sala liman ya zamanto yana sauƙaƙa wa mutane sallah kada ka tsananta wa maminka har a dinga gudunka idan ka zama limami yustahabu lil imam an so ga liman Allah yutila salata kada ya tsawaita wa mutane sallah illa qira'atan raka'atul ula sai dai karatu na raka'a ta farko idza kana yarju an yadrikaha idan yana kaunan cewa akwai wanda za su riski wannan sallah man takhallafa min jama'a daga cikin wanda suka yi jinkiri daga cikin jama'ar masallaci mamu kenan fa innahu sallallahu alaihi wa sallama kana yutiluha domin manzon Allah sallallahu ya kasance yana tsawaita rak'an farko wa zalika li qawlihi sallallahu alaihi wa sallam dalili akan haka fadin manzon Allah sallama idza salla ahadukum bin nasi duk a yayin da ɗayan ku zai limanci mutane to falyukhaffif ya sauƙaƙa musu fa inna fihi mudha'if a cikinsu akwai mai rauni kuma rauni kowane iri wasaqim akwai marar lafiya wanda ya hakurtar da kansa duk da baya da lafiya ya ce bari ya zo masallaci ya sallah wal kabir akwai wanda ya girmanta wanda tsayuwa takan wahaltu a gare shi zai iya haduwa idan ka tsananta masa kada ka yi sallah irin taka kada ka yi sallah irin ta masu ƙarfi ka diba ga suwaye masu rauni haka manzo Allah ya ce ka yi koyi da mafi raunin mamunka sai ka jiyo dama jiyowar kai shi a dire sau duk kana da sahi da kowa a cikin masallaci ga wani bawan Allah kan iya wa kaga shi a tsaye iya karkarwa to sallansa zaka yi ba ta jama'a ba haka manzo Allah ce kai koyi da adafihim wanda ya faraunin su kai sallah irin tashi su sauran sai su yi hakuri amma in kaga matasa ne ɗan bana bakwai ɗan a mutu ne aje wai ka ka ja su kuma amma ba irin yanzu ba yanzu ma mutane ɗan bana bakwai da dubba sallahiya ba wallahi ba da kana gani ɗan bana bakwai da wani ya faɗi saboda wani zamani ne da rashin lafiya Allah ka al'umma akai mala yake cewa fa'iza salla li nafsihi idan kai kaɗai za ka yi salla to shari'a ta baka dama faliyo tawil ma sha'a sai ka tsawaita da kai ga dama manzo Allah ya taba bude wannan ya ƙare ainihin sautul bakara dukanta ya shiga ali imran ya shiga nisa'i kaga wannan kai kana iya yin kayan gaba wanda zai hana ka in kai kaɗai ne amma inda wasu a bayan ka sai ka tausaya musu abu na gaba na sha hudu ma na ce karahiyatu imamati imamati man takrahuhul jama'a malici karahiyancin limancin wanda jama'a ba sa san sa mutum ne jama'a ba su san limancin sai ci dole sai yayi to shi ma wannan ya sa amma sunnan manzon Allah yukrahu lirrajuli karahiya ne makaruhi ne ga mutum an ya umma unasan ya limanci mutane hum lahu karihuna alhali suna kin sa shikenan sai ka je ka zama babu sai mi kuma nawa ake biyan liman aje mamaki mutane ga ana faɗa da juna akan limanci wannan yana subhanallah malice iza kanat karahatuhum idan ya zamanto wannan kin da suke masa lahu bi sababin diniyin iya da wani sababi na addini amma in babu sababi na addini kawai ki ne na kiyayya ba dalili kuma wannan shari'a bata ce ba dole sai ya bar sallah amma kuma abin da yafi alkhairi in sun furin jaye marasa sallah ga kawai ka hakura sai bi kuma ya hida wani ya wulakanta ka sai ya shigo in ya ganka sai ya huta ya koma kaga a wannan wurin zaka yi ta kuntatuwa ko dole ka samu matsala ko kuma menene amfanin an taru a masallaci sai aka ce ina wani bayyana aka ce to ba musalla sai ga mutum biyu ko uku sun muta wani sai ce to wannan menene yake aikatawa sai ce tunda kaga wani da wani ya huta kawai akwai matsala shi ba sai ya huta kasan mutanen masu tabi'ai ne kawai biyu ne suke kaga kenan in baka shigan baka huta shikenan dan zaka ga irin wannan yana yawan faruwa musamman a masallaci kala kala zaka ji irin wannan zaka wani mutum bawan Allah da zarar in shine zai limanci mutane da ba abu sasu abin da yafi alkhairi mutum ya ainihin ya hakure ja baya su sa wanda suke so shine zaman lafiya shine ma ce idza kanat karahatuhu lahu bi sawbin diniyin idan ya zama to kin da suke masa wani sababi ne na addini li qawlihi sallallahu alaihi wa sallam saboda fadan manzon rahama tsira da amincin Allah su karata bata a gare shi ثلاثه لا ترفع صلاته فوق رؤوسهم شبرا mutum uku sallan su bata ketare kawunan su idan sun yi ta daidaidani daya rajulun amma qauman mutunan da yake limantar mutane wa hum lahu karihuna alhali suna kin kin limancin sa wa mar'atun batat wa zawjuha alaiha sakhit da matar da tawayi gari mijinta iya fushi da ita wa akhawani mutadarimani da abokannai guda biyu ɗan uwan juna amma sun kaurace wa juna ba sa gaisawa amma hadisin nan ibnu majah ya rawaito shi shi ma da dangane wanda yake kikkiawa inda ke akwai malaman da suka ainihin raunna shi malice man yalil imam wane ne ya dace ya tsaya a bayan liman sai ce wan iraful imam ba'da salam ko malam zai tattauna da juyewar liman bayan an yi sallama yustahabu an yaliyal imam an so wanda zai zo a gab da bayan liman su zama to ahlul ilmi ma'abuta ilimi ne wal fadli masu daraja masu matsayi masana hukunce hukuncen sallah li qawlihi sallallahu alaihi wasallam saboda fadan maza sallama li yalini minkum ulul ahlami wan nuha wanda za su tsaya gab da gab da ni daidai baya yanda idan an tashi neman wanda zai zama madadin liman to manzala ce ya zamanto wanda suka mallaki hankalin kansu ne ma'ana balagaggu ne sannan kuma wannuha kuma masu ilimi masu tunani sune masu ilimi kenan domin kada a je a jawo wani a kasa sanin yadda za a iya gyara wannan sallar wannan ana samun irin wannan mala sai ke cewa kama yustahabbul imam kamar yadda an so kuma imami idza sallama da zaran yayi sallama to an yan harifa an musallahu yamina sai karkato daga gun sallan sai bangaren damansa wa yastakbilan nas sai fuskanci mutane bi wajihi da fuskansa li fi'l rasul sallallahu alaihi wasallam zalika saboda aikin manzo Allah akan haka rawa hadha abu daud abu daud ya rawaito wannan hadisi wa tirmizi da imamu tirmizi wa hasanahu kuma ya kyautata riwayar an qubaysa bin halba daga wannan bawan Allah an abi daga babansa kare yake cewa kana annabiyyu sallallahu alaihi wasallama ya ummuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana limantar mu fayansarifu ala janibaihi sai ya karkato abu sasannin sa gabaki daya jami'an gabaki daya ala yaminihi amma yana karkatawa ta daman sa ne wa ala shimalihi kuma sai ya karkato har bangaren abin da shayi sukurwan hagun insa ya fuskanci ainihin mamu abu na shida abu na shida taswiyatu sufuf malici iya daga cikin abin da yake da alaka kai tsaye da sallah shine daidaita sau yusannu lil imam an sunnanta wa limami wal ma'mumina da mamu taswiyatu sufuf shine daidaita sau wa taqwimuha da meke shi hatta tastaqima har sai idan ya meku babu wani wanda ya shiga gaban wani shi yasa akwai wani lokaci da manzan Allah sassanar sai da aka tada ikama har ya kusa ya yi kabbara sai ga wani bawan Allah ya kere mutane da kirjinsa manzan Allah ya zo ya nuna masu cewa ya mai da kirjinsa ya daidaita ko ku daidaita sawunku ko kuma Allah ya sassa a tsakankanin zukatanku yasa daidaita sawu sunna ce ta manzan Allah kuma alaman cewa mamu sun san me suke a masallaci a ga sawu a daidaice mara suke cewa a wannan bangare ke cewa hatta tastaqima id kana rasul sallama yuqbilu ala nasi domin manzon Allah yana fuskanto da mutane wa yaqulu sai ce tarasu ku daidaita sawanku wa atajilu ku daidaita dan shi sai na Umar radiyallahu anhu tsumagiya ma gare shi iya da addir'a bulala ce wanda yake bin sawun farko ya bin abokinka ne abokinsa ne in yaga ka hudo kirji sai ka ji bulala a ce gyara ƙawanka gyara kazanka saboda Allah ake wa addini in an hutu kuma a gaisa a cigaba da kawo ba a yi koyi ba can gurin gurin addini ne nan kuma abuta ce ta yau da kullum yasa su addini da gaske suka yi shi suka tsira a gidan duniya amma komai alfarma ai akwai matsala jama'a malai ce wa qala wa yaqulu iya cewa sawwu sufufakum ku daidaita sawunku fa inna taswiyatu sufuf domin daidaita sawu min tamamis sala iya daga cikin cikar sallah وقال يا فدا لا تسوون صفوفكم كوكو ديديتا سوونكو واولا يخالفن الله بين وجوهكم وجوهكم kuma Allah ya sassa tsakankanin huskokinku ma'ana zukatanku ma'ana rishin cika sau da karkacewa iya kawo sabani a cikin al'umma haka manzo Allah ya faɗa da haka kenan wannan ma rishin daidaituwa na al'umma kowa yana jan haushin kowa ina akwai matsala ta bangaren sau ko Allah ya sassa tsakanin zukatanku wa qala ya faɗa ma min khutwatin a'zamu ajran babu wani taku mafi girman lada min khutwatin mashaha rajulun sama da taku da mutum zai tattaka ila farjatin ko ila furjatin zuwa ga wata kafa ko wani gibi fi saffi fasaddaha a inda ya zamanto a sawu ne sai ciki shi sa irin wani yawa kun za gani idan ya zo sawu na ƙarshe sai gadi ya bubuɗe ya buɗe kafa duka wannan ana nuna cewa baka fahimci sunna manzo Allah ba sai ga wani ya zo ya kekkiyare gurbe su a matsayin shi to irin wannan mu kiyaye duk a yayin da ka ka dauki daidai raban ka to ka bar wani shi ma ya zo ya shigo to dan haka kenan kuma ka tattaka ka je ka shiga wani gurin da zaka dode abu ne mai kyau dan zamu take da fata abu nan ku fada daidai Allah subhanahu wataala ya samu da kai abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe da fatan Allah subhanahu ya gafarta mana سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام